أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم الأسر الحكيم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر انقدار اللازم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت الولاية راكعة وقافت أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوم المكتومي وعطانا محمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قلب الأقدار فريد داري الإدلاكي حاتم الحتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخ عمر ربي وقائدي إلى الله شيخ إبراهيم المسدد أسأله السداد اللهم اجعلنا من مسددين بجاه رسولك صلى الله عليه وسلم في كل تحركاتنا وسكناتنا انك قريب مجيب نعم يا همة الشيخ اهدر لنا هذا المحضري والتأبح في نظرته تأتي لنا بالدفر يو لم تقبل ذكراتهم الفوز والنجاة بقي نيقوتا يقول شدة شدة قوتا دبو بيود الشاعر 2020 Allah ya samu gama lafiya Allah ya ƙara mana imani ya samu cika da imani biya ya rasulullah wannan bala'o'in duniya da sa suke tasowa Allah ubangiji ya ba mu cin nasara duk abin da zai zama wajen mu Allah ya gyara shi mu zama muna kan daidai albarkar annabi Muhammadu saddadan lahu khutana فضل كتابة العلم ونقله درجة درجة ربط العلم للتافي ko kuma ciro ilimi daga waje kaza kamar da shi waje kaza wa ka abu yamin bin asak ana bil abbas bin abdul da'i wa kana kasir naqali da kutub ilimi mutum ne mai yawan ciro ka'idan ilimi daga nan zuwa nan alaktilafi fununi tare da yana da saɓanin fannoni-fannoni na ilimi annahu hadasahu cewa shi annahu hadasahu min lafzi ya zantar da shi da lafazinsa ƙala yana cewa kuntu iza ka fi kitabil hadisi na kasance iza katabtu na rubuta cikin littafin hadisi wa gairiya aktubu lafadan zan rubuta lafazin assalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama duna lafazi taslim sai ce allahumma salli ala muhammadin allahumma salli ala muhammadin wa ba taslimi wa sallim ba zai ce wa sallaman tasliman ba misali fara'aitu nabi sallallahu alaihi wasallama sai na ga manzo Allah fil manami a cikin bacci rubutun da yake kenan bayan taslimi yawa in yayi sallama in yayi sallatu mazalla duk rubutun da yake yi haka yake rubuta amma ba wa sallaman taslima ba ya yin haka sai ga manzo Allah cikin mace fa qala li sai ce lima taharim nafsaka 40 hasanatan me yasa kake haramtawa kanka lada lada 40 tasliman din kenan kullu yan ce wa kaifa zalika ya rasulullah mazalla ta yaya haka ƙala ce idan ja zikiri idan an bato na zo taktub sallallahu alaihi ba wala taktub wa sallam ka ji abin da ke rubutawa sai ce Allah musalli ala sallallahu alaihi sallallahu alaihi ka gani ba ya ce wa sallam sallallahu alaihi abin da ke rubutawa kenan wawo arba'atu a harufin ya ce ai kowanne lada amin na harafi guda hudu ne kullum harafin da ashirar hasanatin kowane harafi yana baka ashirar hasanatin lada goma kaga kamar karanta alifin ashara lamun ashara nemun ashara na kiratul qur'ani kenan ko qala yace wa'addahunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya kidan ya su haka au kama kara ko kaman haka to me ya fahimtar da mu ma'ana sallallahu alaihi ba ya ce wa salli sallallahu alaihi wa sallam ya kamata ka cika kenan sallama tasliman wannan ana koya mana karatu ne saboda mu gane abin da mutum zai yi ba a wajen manzo Allah kai dinga cewa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim sallallahu alayka ya rasulullah misali irin wa'annan dai kawai Allah ne ya san irin abin da mutum yake yi ba na garabasa kuma abin da ya sa mu muke ganin mu malalata ne saboda mun rayu a gidajen da ake yi ka san idan alhairi ya maka yawa to har baka gane shi har baka gane shi wanda kuma bai saba ba ma bai sa yanzu akwai musulman da ba su san ma domin gaskiyar lamari na game da mutumin da bai bambanci tsakanin menene salati da la ilaha illallah ba wallahi ya yi la ilaha illallah ne ce yana ta salati ba dan ce wannan aga shi salati ba wannan shine zikiri ya ce to me salatin bai sani ba kuma a lokacin da muka yi magana yana da yaya uku kaga wannan abin kaga mu kuma a cikin mu ai kowa kaman ka tashi da shi ne kaman ruwan shan gidanku ne abincin gidanku ne ba za ka sai kai mamaki sai ga mutum kuma kaman mutum amma a buge yake bai iya bambanci salati da tasbihi da zikiri da istighfari ba bai iya ba bai san wannan shine tasbihi ba bai san wannan shine zikiri ba bai san wannan shine istighfari bai san wannan shine salati ba duk za kira su zikiri amma kowanne da sunan shi kuma to kaga ai dan gida kenan yake iya warwarewa saboda haka mu gode wa Allah mu gode wa iyayen mu kuma Allah ya saka musu da alkhairi warwal hakim fi tarihi hadis man kataba in an ulama man kataba an ilimin aw hadisan wanda ya rubutu akan ilimi ko hadisi lam yazal yaktubu lahu al-ajr ba zai gushe ba ana rubuta masa lada ma bake zalika al-ilm al-awwal aw al-hadis kamar yanzu wanda ya rubuta wannan littafin iya ajiyar su kawai lada ne iya ajiyar su kawai lada ne matukan yana rubuce kamar tasbihi ne yake ana rubuta man lada ne ko ilimin ilimi zallan ilimi ko hadisi Allah ka samu daga cikin karɓaɓɓun aiki wa an babu salihina annahu kana shashin salihai sun ce kana li jaran nasajan ina da wani makwabci mai yin tufa misali amma ta sai ya rasu fara aitu fil manani sai na ganshi a cikin mafarki fa qultu sai na ce masa ma fa'ala Allahu bika ni Allah ya maka faƙal ya ce gafara ne ya gafarta mu fa qultu lahu sai nace masa faji ma zalika da me ya gafarta maka kala ya ce kuntu idza katabtu ismu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kitabi duk lokacin da na rubuta sunan manzon Allah a cikin littafi sallaitu alaihi sai na ce sallallahu alaihi wa rasulullah in na rubuta sun ce sallallahu alaihi wa rasulullah ka duba duk wasiƙan malaman mu sai kaga sun sa wa sallallahu ala nabi ko fa'ida za a baka sai kaga an ce wa sallallahu ala man la nabiyya ba'da fa'ida za a baka da iya bismillah a kyalika amma sai an yi salati wa annabi muhammadu to wannan salatin ma dama maktub matuƙa yana rubuci kai ka rubuta da hannunka yana maka salati har takardar sayan an daina ganinta saboda mala'iku da suke jiki Allah ka ba mu Allah ka ba mu albarka annabi fa tsani rabbi ma la ainu ra'at akan haka ubangiji ya bani abin da ido baya iya gani wala udhunu sami'at kunne baya jin girman baya ji bai taba jin ba wala habara ala qalbi basharin kai mutum ma baya zaton irin wannan zai same shi habara ala qalbi basharin kenan waruya an abi hasan ash-shafi wannan hadisi wannan maganar ita ce wannan yake faɗa albani yake cewa in ma akwai salatin da in ma akwai salatin da za a yi albani akan wannan yake magana ai shi ya ce wannan salatin wannan salatin shi ya fi a sigar salatin ya fi salatin ibrahimiya ba wannan albani zaƙin albani shi ya faɗi wannan eh ga ishe da yake ƙala ana ji hassan ashafi ƙala ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manami na ga manzon Allah mafarki imamu shafi'i kenan fa qultu nace ya rasulullah ya manzon Allah a shi abi hassan din kenan sai ce ya rasulullah ya manzon Allah bima juzi ash-shafi'i anka da me ka saka wa imamu shafi'i an ka hadi haisu ya kulu abinda yake faɗa fi kitabi a cikin littafinsa a risala wa sallallahu ala muhammadi Allah kai salati wa annabi muhammad kullu ma zakarahu zakiruna dukkan lokacin da mai ambato ya ambace shi kai masa salati wa gafala an zikir hilgafiluna duk lokacin da wanda ya in aka yi zikiri a yi masa in ma sun shagala a yi masa kaga sakitun au mutaharrikun kina ai salati wa manzo Allah to shi albani ce to babu babu zikirin ma da yafi wannan shi a gurin sa eh kullu ma zakaru zakiruna wa ghafala wa an zikir al gafiluna fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya faɗa wa Abu Hassan ce jaza'an ni annahu la yuqifu lil hisabi ai masa sakamako ba zai zauna ba zai tsaya a filin hisabi ba ran tashin kiyama wannan sakamakon wannan salatin kenan to kaga wanda yake cewa sai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wannan salatin Imam Shafi'i kenan duk ba su san annabi bane ko sun sun jahilci annabi duk abubuwan da ka sani wallahi malam da aka shiga ilimi sai an warware su ɗaya bayan ɗaya ɗaya ba kuma na warwa abu qasim tabarani fi kitab da'wati an zaid bin sabit radiyallahu anhu qala gazauna gazawata ma rasulullah mun tafi yaki tare da manzon Allah gazawa hatta idza kunna fi majma'i turqin madinati har muka haɗu a wata hanya ta madina fa basanna bi arabiyun sai muka ga wani balarabin ƙauye a kada bi khidami ba'irin yana rike da linzamin taguwarsa hatta wa kafa ala rasulullah ya tsaya wajen manzo Allah wa na haulu muna gefe manzo Allah fa qala sai ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh haka ya faɗa manzo Allah faradda nabi sallallahu alaihi wasallam salama manzo Allah ya ce wa alaikum assalam wa qala ya ce kaifa asbahta ya kawai gari ya rasulullah faja rajulun sai ga wani mutum ya zo ka annahu harsi kai ka ce mai gadi ne faƙala ya rasulallahi sai ce ya maza Allah haza na arabiyu saraka bai iri haza wannan balarabin ƙauyen ya saci taguwa ta ne wannan taguwa da kake gani ta wace faragal ba'iru wa hannun sa'atan fa'an sata lahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai taguwar sai ta daga kai ta karkada kai sai ta yi ta yi kuka tana kuka tana kuka manzo Allah ya saurare ta yasma'u riga'ahu wa haninahu yana jin kukan wannan taguwar manzo Allah falamma hada alba'iru lokacin da taguwar ta yi shiru a kabalan nabiyu alal harsi sai manzon Allah ya juya wajen wannan mai gadin wa qala yace in sarf anhu koma fa innal ba'ira yashhadu alayka annaka kadibun wannan taguwar abin take faɗa mun kai makareci ne kukan da ta yi na fansa rafa harsi sai mai gadin ya tafi wa kabalar nabi sallallahu alaihi wasallam al arabiyu sai maza Allah ya fuskanci wannan balarabin kauye mu kala yace ai shehin qultu ina jita ne me ka faɗa lokacin da ka zo wajena fa kala yace bi abi anta ummi ya rasulullahi qultu bi'adi anta wa ya rasulullahi nayi da mahaifiyata da mahaifina fida'un ne laka ya rasulullahi abinda nace Allahumma salli ala Muhammadin hatta la tabta salatu salatullahi Allah kai salati wa annabi Muhammadu har kar wani salati ya saura duk wani salati kamar su kenan Allahumma barik ala Muhammadin hatta la tabqa barakatu Allah kai masa albarka har ba wanda albarkan zai saura wa sallim ala muhammadin hatta la yabqa salaman kai kai aminci wa annabi muhammad kar a bar wani allahumma wa rahma muhammadan Allah kai rahama wa annabi muhammad ta la tabqa rahmatun kar a bar wani rahama da sai ka ba annabi muhammad fakala sai manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallama inna Allah tabaraka wa ta'ala abda hali وبعير ينطق بقدرته وان الملائكه تكسد الافق السماء yace abinda Allah ya bayyana mu da ni da raƙumin nan lokacin da yake magana da ƙudurar ubangiji mala'iku sun sai da suka sai da suka rufe sama saboda wannan abin da kake faɗa lokacin da manzo Allah ya shiru din to ga abin da wannan din yake faɗa eh Allah kai salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kar wani salati ya saura Allah ka yi rahama ga ka yi albarka annabi Muhammadu kar wata kar bar wata albarka baya Allah ka yi rahama ka yi sallama ga annabi Muhammadu kar wata sallama ta saura Allah ka yi rahama ga annabi Muhammadu kar wata rahama ta saura duk sai ka yi wa annabi Muhammadu ka bashi ya ce to kana faɗan wannan salatin sai da mala'iku suka cike ufukus sama'i shi ne ke cewa me ka karanta me ka ce lokacin da muke magana lokacin da ka zo nan sai ce ga abin da na faɗa ya rasulallah wannan shi ma salatin ibrahimiyya ce to wayannan abubuwan ne ke damun mutane kwarai su duba kan wafi aidan an na yi an ibn umara radiyallahu ta'ala anhu qala jaa ja'u bi rajulin ila nabi an zo da wani mutum zuwa wajen manzo Allah fa shahidu alai annahu saraka naqatan lahum sai suka ce suka yi shaida suka ce ya saci musu taguwa fa mara nabi manzo Allah ya horo an ya an ya kuda a yanke hannayensa fa wallan rajulun sai mutumin ya juya wa huwa yaqulu ya ce Allahumma salli ala Muhammad hatta la yabqa min salawatika shay'un wa barik ala Muhammad hatta la yabqa min barakatika shay'un وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء فتكلم البئير سيرا كما تي مغانا وقال يتي يا محمد انه بريء من سرقتي والله كريا ake masa bai sace ni ba faqala nabi sai manzo Allah ce man ya ci min da rajulin fabda'u ilayhi ku ku da fabdaru ilayhi ku yi gaggawa ku je ku dawo da shi samitu min ahli badalin haka ne fabdaru ilai saba'una mai min ahli badarin ko eh sai mutane saba'in wanda suka je yakin badar suka yi gaggawa suka je suka dawo da shi fa jawo bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam suka zo jama'a manzo Allah fa qala ya haza sai manzo Allah ya ce akai wannan mutum ma kunta anifan mai kafa da dazun fa abaro bi ma qala sai ba shi labari irin wancan labari fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce لأجل ذلك saboda wannan ne ra'aytul mala'ikata naga mala'iku ya tarikuna sakakil madina suna kekketa gidajen gidajen madina gabaki daya mala'iku hatta kadu yuhawiduna bayni wa bainaka har sai da suka yi kusan su tsare tsakanina da kai kuma qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce la tarudduna ala sirat wa wajhuka adwa'u min al-qamar laylatul badri zaka tsallake sirati fuskanka kamar wata ɗan daren goma sha hudu wannan salatin ne shi ma salatin ibrahimiyya ce wani bin abbas radiyallahu anhu anhu ma qala samitu ali bin abi talib radiyallahu anhu yaqulu naji ali bin abi talib yana cewa haraja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah ya fito wajen mu faqala ya ce allahumma arhamhu lafa'i Allah ka yi rahama wa halifuna kullum ya muka ce ya rasulullahi wa ma hula fa'uka su waye halifunka kala ya ce alladina ya tuni min ba'adi wanda su zo bayana ya rauna a hadisi suna rawaito hadisi na wa allimuna hannasa suna sanar da mutane su nake nufi in ji manzo Allah wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man hafaza ala ummati wanda ya kiyaye hadisi daga cikin al'umma na aina kila ilayhin ya dauki wannan karatu ya kai wajen wannan daga nan ya kai wajen wannan da kila kenan ma'ana hafazaha aw yanqulaha ya haddace ko ya rubuta ilal musulmi ne kawai wajen musulmai wa in lam yahfaza kai koda bai haddace ba wala arafa ma'ana ha koda bai san ma'anan hadisin bai dauka ya rubuta ya ba wani karantar masa kenan arba'in hadisan hadisi arba'in min sunnatin daga cikin sunana kuntu lahu shafi'an wa shahidan yawmal qiyamati zan cece shi zan zama mai masa shaida kuma ran tashin kiyama wa fi riwayatin kutiba fi zumratul ulama'i za a rubuta shi a cikin zumran malamai wa hushira fi zumratil shuhada'i za a sanya shi kuma cikin zumran shahidai qala an-nawawi imam an-nawawi yace qarrawayna hadha al-hadith na rawaito wannan hadisi da ma'anan haka an aliyin wanda ya yi intisari da sai na aliyu na rawatar shi kuma wanda intisari da ibn mas'udin na rawatar shi kuma wanda intisari da ma'az bin jabalin na rawatar shi kuma wanda intisari da abu da dai uwaimeru na rawatar shi kuma ta hanyar ibn umar na rawatar shi ta ibn abbas na rawatar shi ta anas bin malik na rawatar shi ta abu huraira na rawatar shi ta abi sa'id al-khudri min turuqin kasiratin wannan haka wato ma'ana intisharul ilimi ake nufi kawai ana yawa wa man sami anni iliman summa an shara ka ji ilimi na manzo Allah ka faɗa wa wani ka ji ka faɗa wa wani na ji a wajen wani ne ko haka eh wa rawat tabarani marfu'an ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ruwayar tabarani kuma intisabi marfu'i zuwa ga manzo Allah Allahumma arhamhu lafa'i manzo Allah yana cewa Allah kai an rahama ga halifuna qadu rasulullah wa ma wala fauka su ay halifunka qala sai ya ce allazina yatuna min ba'di suna zo bayana yarawna hadisi suna rawaito hadisina wa yu'allimuna hannasa suna sanar da mutane qala al-hafiz abdul azim hafiz abdul azim shine ibn al-munzir kenan rahimahullahu wa nasihul ilmu nafi'ul lahu ajra wa nasihul ilim mai soke ilimi annafihu mai amfani lahu ajaruhu wa ajaru man qara'ahu aw man nasakha al-ilma kenan wanda ya rubuta ilimi yana da mai zai samu amfani yana da lada yo man qara'ahu yana da lada wanda ya ciro a wajen shi yana da lada wanda ya aiki da shi yana da lada min ba'dihi bayan sa qad allafa hafiz ibn hajar kitaban ibn hajar ya rubuta wani littafi sammahu alhisalul mukaffarati dabi'a wanda yake kankare zunubai almutaqaddima wal mutaakhira wanda ta gabata da wanda ta ta zo nan baya wa hayya akhraja ibn abi shaybata fi musnadihi wa musannifuhu wa abubakar bin marwazi في مسند عثمان والبزاري عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا يسبق عبد وضوءا mutum bai yi alola ya cika alolansa bai illa zufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhara sai an gafarta masa ma taqaddama abin da ya gabata wa ma ta'akhara da abin da ya jinkirta daga zunubin sa wa raja abu awanata fi sayyi an sayyid bin abi sayyid an sa'ad bin abi waqasi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man qala hina isma'ul mu'adhdhin duk wanda ya ji lokacin da mai kiran sallah ya ce أشهد أن لا إله إلا الله يتي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وفي لفظ وفي وفي محمد وبمحمد رسولا غفر له ما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أن غفر تامس أبن دي غبات أبن دي جنكبتا وارد ابن وهب في مسن في مسنفه عن أبي هريرة قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام fa'aminu idan liman ya ce gairin mazdubi alaihim wala dalin ku ce amin bainal mala'ikata domin mala'iku tu umanu su ma suna cewa amin fa man wafaqa ta'minu ta'minil mala'ikati duk lokacin da mala'iku kuka yi daidai kuna cewa amin sai kuka yi daidai har kuka cika baki ɗaya tare da mala'iku a lokacin muwafaq ɗin kenan ko gafara lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhara an gafarta masa abin da ya gabata daga zunubin da abin da ya jinkirta wa aharaja adam bin abi iyas fi kitab as-sawadi an ali bin abi talib qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla subhatar duha wanda ya yi sallah sallan duha raka'ataini raka biyu imanin wakti saban da imani da neman yardan Allah gutar al'udu dunubahu an gafarta masa zunubinsa kullaha ma ta kaddawa min hawa ma ta akhar illa al-qisas sai dai kisasi abinda kai na wanda wato zambun muta'addin kenan shine ma'ana illal isas zambun muta'addi zunubin da kai mai ta'adda wanda ka cuci wani shi ba a gafarta maka shi sai an yi maka sakamako sai dai in kai aiki ka ajiye wajen sakamako a ibi wancan ajiya wancan wa haraja as'adul kushairi bi 40 an anas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kara idza salama al-imam yawm al-jum'ati wanda ya karanta bayan liman ya yi sallama ranar juma'a kabla an yusniya rijlaihi kafin ya canza kafansa zaman da aka yi ta ya kace assalamu alaikum sai ka karanta fatiha qul huwallahu falaki da nasi saba saba bakwai bakwai gufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhara an gabata masa abin da ya gabata daga zunubinsa ma taqaddama wa ma ta'akhara fatiha kul wallahu falaki da nasi bakwai bakwai kabla an yi sanniya rijilahu kafin ya canza kafansa daga zaman sun gaba na wa haraja imam ahmad an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama ramadanan imanan waqti saban wanda ya azumi wata ramadana imani da neman lada gufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhara an gafarta masa abin da ya gabata daga zunubinsa wa mata akara ina ma kuma mutumin da zai karanta fatihan ya ɗauki sirrin riwayar nan bismillahir rahmanir rahim hamdi lillahi bismillahir rahmanir rahim hamdi lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya kana abdu ya tastain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني يا تكتشي الحمد لله رب العالمين بعد ايه بني رواية كرفن سيافي ياتي تي في توكتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اتصال ميمي آه ميمي بالحمد أقوي الخير تشكنسا نعم يا هذا دولنا وأراد النسائي في كبيره وقاسم بن أسباب في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرنا kasan an kasame shi da yawa gara basa ne ba a to an gafata maka wancan ayan barka da sauran reton ka ba zai yawa ba ya ce zunubi ya lullube mutum an kasa ganin shi ai gara ana ganin ka a gane ka ko za a zo a yi saurin ka maka ɗauki wa man kama ilayhi wa man kama lailatul qadari wanda ya tashi da ran lailatul qadari shi ma imanin waqti saban na rage imanin waqti saban wutar lau ma ta kadar nan zan biyo ma ta akara وعرج أبو سعيد النقاش الحافظ في آماله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم العرفة وندي أزمي رانا عرفة غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر شيما كذني أن غفر ما تقدم من ذنبي وما تأخر وعرج أبو داود وبيهقي في شعب الإيمان عن أم سلمة أنها سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول man ahalla bi hajjatin wanda ya tashi zai tafi aikin hajji aw umratun ko umra min al masjid al aqsa ila al masjid al haram daga masjid al aqsa zuwa masjid al haram zuwa masallacin harami kufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhara wa wajaba lahu al jannata ya wajaba ya samu shiga al janna wa haraja abu nu'aym fi lati an abdullah ibn mas'ud qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ja a hajjan wanda ya zo aikin hajji yuri waje Allah ya nufi zakin Allah ne gufirar lahu ma ta kadar min zambi wa mata a karaka ji gara ba sa ce ba kawai ana gaggaya wa mutane abinda wannan gashi Allah zai gafata maka ma ta kadar wa mata a kara ma ta kadar wa mata a kara duk wai sari'u ila maghfiratin min rabbikum me zai hana mutane in baka dauki wannan baka dauki wannan in baka dauki wannan baka dauki wannan in baka dauki wannan baka dauki wannan akwai wanda kullum zaka iya daukan shi kuma mata ka dannin ha wa mata a haraj eh tarkibat wannan ko a cikin whatsapp ku dinga yi kuna watsawa kuma kun dauki wancan hadisin kenan kun isar da sakon manzon Allah wani guri shi ma fi hayrun a rubuta a nashara in mutum yayi kaza Allah zai masa kaza haka Allah ka taimake mu. Wa harbi Salabi, Imam Salabi ya rawato fi tafsiri ya fito da shi cikin tafsirinsa an anasi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kada makfufan kada man kada makfufan wanda ya kama mai makahu ya ja shi arba'una khatawatan yayi arba'ina khatawatan ya yi taku arba'in da shi daina shiryar da shi taku arba'in kawai gufirar lahu ma takaddama min zambi wa mata akhara an gafarta maka ma takaddama wa mata akhara wa haraja abu ahmad annasi fi fawaidi an ibn abbas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ari akhihi musliman fi hajatin wanda dan uwanka musulmi yana da wata bukata kai taimake shi cikin isar da bukata raka shi kai ko ka je masa in dai kai haka wa musulmi gufila laka ma ta kaddar min zabi ko ma ta akhara wannan wanne ne a kowane rana mutum yana da zuciya ba zai kama ɗaya guda hudu ba ma ya dinga yi kullum ya ce na sa shi wa kaina zan yi zan yi kaza kuma in baka yi baka zauna ba za ka zauna lafiya ba saboda ka san kawai ka yi kuma in kana yin sa in ya zamo jikinka ba har ma ba za ka san in baka yi ma ba za ka zauna lafiya ba shine amfanin auradin da muke karantawa saboda sabo in baka yi ma ba za ka zauna lafiya ba Allah kawo mu dacewa wa harja Hassan bin Sufyan wa Abu Ya'la fi musna fi musna dayhima an Anas annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min abdaini babu waɗansu mutane biyu da su haɗu yaltaqiya ni kai ta safa hani su yi musafa wai salliya ni alal nabi a gurin su yi salatu manzon Allah lam yaftarqa ba za su bar gurin ba hatta ya gafira Allah lahu ma zunubuhu ma ma taqaddama ma ta'akhkhara sai Allah ya gafarta musu zunubin su wannan kuwa ai sun fita kan hanya Abdullahi bin Abbas ko Abdullahi bin Umar a cikin abadalan nan saboda wannan sirri na musafaha duk yamma sai ya fita kasuwa saboda su yi musafaha da waɗansu a game da wanda ba sani ba a gaisa a yi musafa ci assalamu alaikum wa alaikum assalam a yi musafa a yi salatu annabi a juya na an gane ko wa yusalli yani ala nabi me zai hana mutum yayi وخرج أبو داود عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما wanda ya ci abinci sun makala sai ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara alhamdulillahi alladhi asqani min hadha al-ma'i bila hawla li wala quwwatin minni kenan an gafarta fa da Allah kullukun ta da kulunul jannata illa man aba dukkan ku za ku shiga aljanna sai wanda yake qalu ya rasulullahi wa man ya aba manzo Allah waye zai ke ce man da man aba ani wanda abinda nazo da shi in kabi da halal jannata wa man asa faqad aba shan ruwan kai za ka yi aikin da ya gafarta maka cin abincin kai za ka yi addu'a da za a gafarta maka to gara basa bai zo mana ba ummatu muhammadi to jahilci duhu ne ilimi kuma haske ne ga abu akan matan sarki ga shi kana sha da yin shiru ɗinka da addu'an bambancinka in ka yi shiru ba lada ba zunubi in ka yi addu'a kuma an gafarta maka zunubi mata ka ɗaura mata a hara kaga malami da jahili ba ɗaya bane kenan ko yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatan shekaran ku ɗaya komi da komi ɗaya arzikin duniyan ku ɗaya amma ka fi shi saboda ka san wani abu a wajen Allah wanda shi bai sani ba Allah Allah ka ƙara buɗa mana wannan kar ku dinga zuwa kuna ajiye wannan fa wannan babobin gaskiya sun kawo mana abubuwa da yawa ko mun yi nisa ne mu ƙara ko mu bar salati mu shiga gobe na za mu shiga salati wa manzo Allah kuma mu je ko mu yi gobe اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أسبق ناصر الحق الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله كدر مدام الله